الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله نقول الله تبارك وتعالى يا نونا منا وانا لوكشي من البركة يومنا 22 ga watan Muharram hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 20 ga watan August shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin Ruhul Alam bima hawa zikr wa adabi littafin da wani shehu Islami wa sa'adat al'alami alhaji ibrahim ya rabbi allah wa lura da sharhin kullu a a cikin karatun da ya gabata muna cikin magana akan baitin nan da shi islami wa sa'ad al'alami alhaji ibrahim ya rabbi allah wa yake fara mana cewa idza qalilta matlaban azizta fa sayyihu yadri wa ma taraita shi islami yake gaya mana cewa idan ka nemi abin nema ka rasa to Allah shi ya san can wannan abin da kake nema kai ba ka ba wanda muka ce ana cikin bayani akan hakikanin me wannan baiti ya kusa menene wannan baiti yake wanda shi malam ne rukulubi ya kawo mana yadda ganin waɗannan abuyakin da muka karanta ma'anar da shi ya fara da wannan baitin ya ɗauki wani kusure a cikin baitin inda shi ne ce za ka rubuta idan ka nema to a kan wannan kuke cewar idan ka nema to me nema ya za a yi ka nema me ake nema to a ciki jeji a cikin nan za a gane cewar akwai abu da ake ce masa addu'a addu'a addu'a da za ka yi ma nema ne tsari to yaya ake yi a yi addu'a yaya ake yi a nema ta hanyar addu'a to waɗannan bayanan ne su ne yake mana wanda a yadda shi yake idan kana neman abin nema to neman abin neman ne abin neman ne za ka nema da to shi ne yake mana bayaninsa a ciki har ya kawo mana a cikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake mana cewa shi dan adam komai zai nema zai nema ne tare da Allah tabaraka wa ta'ala hasalamu billahi zai nema ne tare da Allah zai nema shi Allah tabaraka wa ta'ala sannan duk abin da yake nema wajen Allah ne nema to muna cikin wannan bayan wannan bayani ke da yake yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma ala wajhi al-ardi muslim yadu Allah bi da'watin illa atahu Allah ta'ala iyyaha أو صرف عنه إلى السوق بها ما لم يزال أو مئة رجل يجي عليه صلى الله عليه وسلم يا فلا من الشيوى ما على وجه الأرض مسلم أبا ينقطع ما وجه مسلم يدعو الله بدعوة وتزير الله كرا الله يرجيك بالرسول إلا أتاه الله تعالى إياها أصلي الله يا ظلمة أكم بكاتب تاسع aw sarrafa anhu ila sufi la ko kuma ya kautar da wani abu muna gare shi wajen kaskacin wannan bukatun da ka malam ya za ki matsar bai yi wa wannan da zunubi ba da laifi ba aw kari a ta rashin ko kuma da yake zuci ba ya ce mana inna kullama yastaqdimu al-bashari min salahi biba'i an nafsihi wa suratihi أو عن الوصف والدين من كل ما يحاذره من مواد والمقاوس إن إن كل ذلك دون الدعاء بتبليغ تارك ما كان يجي منا dukkan abin da ɗan adam zai masa hidima na daga makaman da zai rike don ya kare kansa ya kare wato danginsa umarci iyalansa au an wasu ko kuma ya kare a garinsa ko kasarsa wadi ko kuma ya kare addininsa min kulli ma ya hafi ko kuma min alƙawari da duka abu da zai zoke ne masa na daga wato fitinu wal makawu da abubuwan tsoro inda kun inda kulla zalika ya ce ita waɗannan dole du'a da cikin tashin mata idan dai ba da addu'a bane ba to ba za su kasance ba cikin da ake ma su kasance ba za su kasance gano wajen abu da ke zai fara kuɗi ne alaihi sallallahu alaihi sallama ya gaya mana cewa ba wani a bayan ƙasa da zai roƙi Allah sai ya ce za ka yi bisa idan za ka nema ga abin da za ka neman da shi ne ka yi roƙo a wajen wa za ka roƙo a wajen Allah da ba da to idan ka roƙa kuma a wajen Allah da ba da ta'ala to idan ka roƙe shi akan bukata to Allah zai biya maka wannan bukata sai Allah ya zo akan wannan bukatar bukata sannan idan bai biya bukatar ka gani ba kuma ko ya ture wani mummunan abu da yake kokarin sa ka kwatankwacin wannan bukatar matukar ne baka yi wannan roƙon da da sabo ba ko kuma da cutarwa ba ko kuma ba ka roƙon da yake cuta ba ka roƙi Allah ya karka ka Allah ka roƙe shi kana so ya biya maka bukatar ka wanda ta dace ka to idan kai wannan roƙon Allah zai biya wannan bukatar ka matukar baka yi shi da wannan kuma abu sannan ke shi dan adam neman sa tunda ana kan magana ne akan cewa idan mutum ya nema sai shi to shi dan adam yana hidima ne wa jikinsa yana neman makaman da za su kare masa kansa abin da zai kare masa kansa shi ne abin da yake nema wanda duk abin da zai sami wani ya same shi karfe ya shi yana neman abin da zai kare kansa shi bayan ya kare kansa sai musu wani kuma sai iyalansa ya za a iya kare iyalansa kar wani abu mummuna zai same su duk abin da zai wajen kare su zai zai yi abin da zai tukunna da ya kare kansa ba zai bari wani abu da shi ba ba zai bari wani abu da shi ba za ka ga har ya kai mataki da zai yi masu tsaron sama masu lura da lafiyarsa saboda yana cikin wani yanayi kaga yana son kare kansa in an wuce nan zai dawo yana kokari kuma kare iyalansa gidansa ne a wajen sana'arsa ne wani abu mai kama da wannan za ka yana kokarin karewa nan ma ta mi ta wace hanya a lalle yanzu zan ɗauki mai gaji a cikin nan ba wanda zai na gaji ta saboda babu ga yadda yanayi yake wanda ana ana kiyaye mun ya zai na ko da baya kuma za a zo a yi wannan gaji ko da wani ya je tsakanin mace ba su kari ma su ya kawo shi na saboda wannan kari yana masa ne ya gaje masa iyalan su ko zuciyarsa yana kokarin wannan kariya ne ila da magani sannan yana kai kare kasarsa idan su zai yana da shugabanci ko da abu kama da wannan zai je ta kokari ya zama shi ne a yana cikin jami'an tsaron kasa zai ta kokarin kare kasar kuma dan adam din zaka yana kokarin kare addininsa addinin da yake yi in addinin ake yi nan ma in sallah ake yi da sauran ana yi shi haka na sallah da sauran su za a ci jami'an tsaro in taro ake yi za a ci jami'an tsaro saboda a samu lafiyar taron da ake yi ko da wata kama da ko a jini da sai an nema masa kariya saboda wani dukkan tsoron abin da zai zo ya fada cikin wannan abu na mummuna wata ba shi za ki wannan kariya ta sai ce mana to dukkan waɗannan abubuwan in dai ba za a yi addu'a ba to ba za su babban magani shi ne a roƙi Allah ta baraka ta sai abu ya kasance yadda ya kamata ba za ta shi wata wahala in kana neman Allah kare ka karan kanka ne to ka roki Allah sai Allah ya kare ka nema a wajen Allah kariya idza falimta matlaba in za ka nemi abin nema in kana neman kariya to ka nema a wajen Allah ba wajen mutane ba da yawa za ka ga mai gadi yana da yana gadin sa amma barayin za su zo su mamma ke yin haka wasa shiga kuma su yi aiki da za su ka ga bai amfani ba ba zai yi komi ba kamar kidin Allah ya kare ka kai ma a wajensa zai ba ka kariya daga wajensa kenan an fi ruwa da kuma da kai sai zama mai da kai kuma da ya halaka sannan yace ba ru mu'minin Ali radiyallahu ta'ala anha qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون الحذر من القدر والدعاء ينفر فيما نزل وفيما وفيما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيرضاه الدعاء فيعتى بجاري إلى يوم القيامة آه هنا كان من muhimmancin roƙon Allah tabaraka wa ta'ala nema idan zaka nema ka nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo mana izin sai na na Aisha Allah ya kara mata tafi a cikin Allah sallama ya ce la yakun al hazar min al qadar wato tsantseni da kokarin kiyayewarka ba zai fasa kaddara da Allah ya zama ba sannan wa du'a yanfagu mimma nazara wa mimma lam yanfi addu'a yana amfani a cikin abin da Allah ya saukar da cikin abin da bai saukar ba wa innal bala'a la yuzi fa yarqahu du'a lalle bala'i zai sauko sai ya haka addu'a fa ya fa ya tabiyani lafiya sai a canye shi sai ya zama ya yi sauki a cikin sanda shi ba za a kawo shi da yake ba a zuwa ranar lafiya a wannan hadisi na samu sai na haji Allah ya tara mace da sai da Alaihi Sallallahu Sallama ya ce lallai tsantseni da kokarin karewanka da kiyayewanka baya hana ka makadir naka na rayuwarka Allah ya ya gama zayyana su an gama duka abin da zai same ka su an yi an gama duka abin da za ka an gama shi kawai yanzu ne ka kake kokari ki amma ya mu an gama duka rana kaza abu kaza zai same ka rana kaza za ka yi kaza an yi an gama su an yi an gama kawai lokaci ne idan yi sai a sanya maka abu sai in lokaci ya yi na abu sai a sa maka abu sai amma an riga an gama abubuwan duka saboda haka wani tsantsenin ka ba zai jawo ba lokaciya ba zai ba ta su ya su wani jawo ka za ka same ka kana tsoron zuwa wani to idan Allah ya dakatar wani abu zai same ka tana kwanciya ta kan kuyar sai abu zai same saboda ba riga rubuta su ne saboda da haka la da hasan ne al-qadar tsantseni ta karewa da kiyayewa ba zai hana su da ta ba same ka amma wannan ba wai ya ya nuna cewa kuma ka ka sani bane ka sani ka tayar da kuma da da ya da da da bari kawai da kika kike da zauna ka mu da da da da da da ne ne ba ko a gida ne ya kuma duk sanar da kike da da da da gaskiya yanka da iya kar ka zama wannan ba za ka yi haka ba amma dai ka gane cewa wannan zakari wannan ka ba shi ne ciyawa sannan sai ya ce to abu da biyu kuma da za ka shige sallallahu alaihi wasallam yake wa du'a yanfaku ma mimma nazala wa mimma lam yanzil addu'a tana amfani a cikin abin da aka sauka da abin da ba sauka ba ai wa inda hu yusuf Allah tabaraka wa ta'ala wannan sai ya wuce har rubuta da abin da zai faru amma yin Allah ma ya sha wa yusabbi Allah yana goge abin da ya dama ya tabbatar da abin saboda haka akwai littafin almahu wal isbat akwai littafin da ake shafewa ake tabbatarwa amma kuma akwai kuma asalin littafin da aka rubuta shi wannan wanda babu babu isbat a cikin sa wannan ita ma ne ka an rubuta duk abin da littafi daga ran da ka zo har ran da za ka fito to a nan sai a jikin nan na tuba kuma mai ce mana addu'a tana amfani akan abu da ake saukar maka da kan abin da ba saukar ba ba abin da zai zo lokacin da ba abin da zai sake ka duk kokarin ka na jawo shi ya zo zai zo ba zai ruwa sai lokacin da aka rubuta cewar abu kaza zai sake ka zai sake ka amma in lokacin da bai ba duk kokarin da za ka yi ya zo ba zai za ka sha gani mutane wani ya gaji da duniya da zai tsallewa da rijiya sai ya kuka sai a zaro shi kuma ko ko ba zai yi ba an ya yi ya da wani kokar wanda ne ko saboda ne babu lokaci bai ruwa ko ne saboda ka ne yadda zai kokari ya ga cewa abun ya faru to zai wato to anan addu'a tana amfani a cikin abun da aka lokaci da yi lokacin da ya faru addu'a tana amfani a cikin idan kana yin abu da abun da kuma a saukar da kulla idan kana addu'a zuwa zuwa za ta yi addu'a nan ku shi ne neman za ka yi ta matsalar al'adu idan za ka nema ga wajen Allah ne kake nema ne kake da zuwa to idan kana nema a wajen Allah to abin da Allah ya saukar din addu'ar za ta shi da ku kai kana addu'a ba ka wasa da addu'a kana roƙon Allah ko kana shi roƙon Allah dukkan da mun ka Allah kake nema ya biya su kana wannan addu'o'i ba kai wasa ba sai aka saukar imana zara abu da aka saukar zai same ka rana kaza ga wata kaza lokaci kaza abu kaza zai sami kaza bala'i zai zo sami zai sami sami da kai kuma baka wasa da su akan shi wato ma'ana kana ta nema a wajen Allah ta ba ta to sai hadisi ya ce mana idan haka ne wannan bala'a bala'i ba zai sauka ba zai ba sauka ba yadda aka fuska shi sami ka zai sami ka sai ya rafa wa du'a sai ya rafa du'a a can a hanya ga mala'in da aka kuta ya zo ga addu'a ka ta zo sai su addu'a hanya ga wannan yanayin sai a sai a shirka sai a canja lamarin wannan bala'in da aka yi sai a canja shi kai ne Allah ya zaro ta cikin lissafin ka rana kaza ga wata kaza lokaci kaza za ka faɗi a mota ko a mashin za ka karye a kafar dama kare a za ka kare a hannu hau su an kawo wannan karatu na kana kawai jira ake lokaci sai ku kana ta sunan lawan kana tsada kan shawo kana kire ne ba lawa za ka zo rukun Allah lokacin yayi sai ku kan bala'in nan ga addu'ar kuma ta taso ba kana yin tafi bala'in ya zuke ba da ba kana yin kana cikin da kana cikin addu'a ba ba ka to idan suka za ku fi kawai daga da yankin da aka kawai shi ke nan don suka da kai da shi ne maimakon kariya kariya kariya da za ka yi da sauran abubuwan da za to wanda ya san Allah da baraka wanda Allah duk abu da ya same shi sai ya gane cewa a shi ba to abu ba ya canja ba yadda ya wani da yadda ya zo ya illa ba haka ko kuma a yi kuma wani bala'i nan kanan maimakon wancan da yawa da zamani ya maka bala'in da ba zai daga wata saboda haka idan bala'in ya haɗu da addu'a da kake yi da roƙon Allah da kake yi sai ya zama ya zo da sauƙi ba yadda ya zama ba ba yadda ya zama da ka ka nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala shi kai ka nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala sai cikin neman ka kai ta addu'a in kana addu'a in Allah ya ko bala'i to sai ya zama maka da sauƙi sai zuwa cikin sauki ba yadda ya dahu ba sai ka gane Allah ta baraka ta ala shi bala ne ka bayyana cewar ba nan ba ba dan ina roƙon Allah nan ba ba ka bane abun da ya zo a haka ya ba haka ba da ya canja kamar ya na وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا ادلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويسر لكم عذابكم يدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء صلاح المؤمن آية شو ne hadisi har yanzu yake gaya mana muhimmanci nema a wajen Allah tabaraka ta'ala yake an samu hadisi da Jabir bin Abdullah ya Allah ya shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala adu ala ma yusikum na adu sallallahu alaihi wasallam ya ce bazan gaya muku abin da zai tsiratar da ku daga makiyan ku bane wa ya zuru lakum arzaqakum ya kara muku akan dukiyar ku da dukuna Allah fi layyukum wa nahar kuna kiran Allah a dare ku da ranar ku fa inna du'a lalle ta du'a salamul mu'min ta du'a yin kuma وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الدعاء سلام المؤمن وإمام الدين ونور السماوات والأرض سيدنا أبي هريرة Allah kara masa yadda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a shi ne nufin duniya kuma shi ne ginshiƙin addini kuma shi ne hasken sammai da ƙasa da su wani na hadisan da har yanzu suna mana bayani akan falalan nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala yau islami ne maka idza talibta matlaban alita idan kana neman abun nema ka rasa to abun neman nan da zaka nema a wajen Allah ne zaka nema abun da ake so a karantar da kai shine neman da zaka yi ka nema wajen Allah sai ya yi nema wajen Allah shine ka roke shi ka yi addu'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi na Jabir cewa ba zan gaya muku abin da zai tsira da ku daga makiyanku ba mene ne abin da zai tsira da kai daga makiyanka an kika kana da makiya sun maka yawa ta ko'ina cikin yan uwanka ne cikin jama'a ne cikin mene ne sun dame ka makiya to ka samu rukun Allah ta ka roƙi Allah ta baraka ta sai Allah baka nasara ba za su yi komai da kai ba ba abin da za su yi ba kai ya Allah kenan ka gama duk abin da za su yi ba zai sami ba duk abin da za su aiko ba zai kiru ba ba zai zai sami ba saboda ka yi Allah ta wani ya Allah ta kenan ka kai shi sannan abin da zai kara maka arziki kai ne kana da arziki ka kana so Allah ya kara wadatar ka da wannan dukiyar ta samu karuwa to ka kira shi ka roƙi Allah ka nema a wajensa yanzu a nan misali kana da makiya sai kamar da Allah tabaraka wa ta'ala shi kenan ka je ka samu wani wanda kana ga shi babba ne ko wani abu kama da wannan wallahi ina da makiya ko sa ne a gaba kuma kana cikin cewa yanzu ma kaza kaza yanzu ma ka shafa yani wai zai iya jibe maka ba zai iya maka komai a gaba da Allah tabaraka wa ta'ala sai ka mashi ka samu wani da zai jibe maka ba zai komai ba ne kana da dukiya kana so Allah ya kara wasa cikin zaka dan ma ka roki Allah Allah zai maka kana roƙon Allah Allah zai wasa maka zai zai yarwata maka dukiya ta abin da kake Allah zai kara amma ka bar Allah tabaraka ta'ala ka koma wajen wasu kana da su ne suke ba da asiri ba Allah ba sai ku je maka ba zuwa ku bare ku ku daddaje mu za ku yi kudin da ya karu yawa yawa ya karu na wai karu ba mu tsammani ka roƙi Allah kawai ka nema wajen Allah ta baraka da hadis sallallahu alaihi wasallam yace idan kana so makiyan ka kai nasara a kan idan kana so Allah ya wadata ka kiyar da ta karu to tashkuru Allah fi wa na'am idan an kullum Allah daren ku da ranar ku duk abin da kike nema ka nema wajen Allah ta baraka da dare da rana ka nema wajen Allah wannan yanayi shi ne za ki da ambaton Allah za ku ji za su shi Allah ne kawai idan ambaton Allah ne ana ba shi san wani zaki da riga wani iyali su ce kai ka bar ba a ciki kaza kaza kaza ta haushi tana maka musiba to kai ku gani da za mu ji da kawai da za ta gobe shi da kawai za mu ji da ga rici an kawo ka kawo sai da wani na na ga wani da kuma ya yi kawo saboda haka ka ambaci Allah kawai Allah zai maka in kana faɗa wannan Allah zai ma amma muna faɗa ne ba ma iya yarda da ambaci Allah zai ba ka arziki sai ka kama magana ce a kuma bai ba ka kawai ka faɗa Allah zai iya samu shi zai samu sai ka Allah kamar Allah zai maka saboda haka ka roƙi Allah ka haɓu dare da rana wannan yana gwada ba wai wani wani lokaci za ka yi ba saboda ku kasuwanci ne tsakanin da aka kawar da kasuwanci kai ne yanzu kana da damuwa mafi ya kusa ka gaba sai ka zo ka same ni wata kila ko ka samu wani wallahi ba ku ya ka gaba to an kada ka ni ban sani ba in na ban dama ba ban yau wani gari ni ka za ka za ka za ni ya ne ne sai a baka ko a baka wani abu da zamu ne a wani abu ya ce ka da kai yanzu ne kake da yana yayewa abu an ce sun daina ma sai da baka sai ka sai ka wasa ba mun dai baka mako labarin kawo da ba zai ba ba zai kuma kai kanka ka ne ne to ya to na kama a a daga jiya ku a a Abdullahi ne a ya ji ne ne kada sabula shi ne da ne da shi ne ka ji ne ma ka ji za ka yi magana su amma a lokacin wani tafiya zan yi kaza kaza kaza da Allah ya koya abu da ne fitar da mutum da ya amfani shi wannan da dan gwada sai ka damu da shi nan sai a baka sai a baka sai a baka da shi za ka gwada shi kenan a lokacin bai ba ba ta samu duk kokarin da ake yi wa wajen kai na dare da rana sharbin ka yana abu kawai kana da wannan wurin da kawai saboda tana zuwa da bukatar da ya arzikin nan ce wannan mata yake yi abu a samu kudin da ce ta fashe din da ce ta fashe ne a ce bai da ta ta fashe ba kai kai kana bukatar abu da samu sai ka dace ka ji aiki ba wasa a ce dama za ka iya kawai lokaci ne da lokaci ne da samu kana yi kana yi kuwa Allah shi karfa wannan da baka sai ka rage ka sai baya shekarun da ka samu bukatar da kare shekarun nan kawa ka ba ka kare ba kuma ba ne bane an tabbaye ka ma wurin da aka baka ce ka masa ne ka masa ma ka ga ka masa ka masa ne ka bukata ta ka ayi da nan ina neman wani abu da za wani kiji ke zuwa wani sai a mana da kama aiki aiki kawai aiki mana a yi cikin bukatar da ta yana biya kuma ta wata to haka ne ka roƙi Allah da yi da rana ba fasawa ba za ka fasa ko ya biya maka bukatar kana nan kana kira ba za ka nemi kira ba za ka nemi abu kana neman sa kullum ba ka ne neman Allah da ba ka ta'ala kullum kana cikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana fa inna du'a salamu lalle ta du'a yake ta farko duk abin da zai same shi addu'an nan zai kai roƙo kenan za mu yi ta fasalama idan kana nema abu kuma to roƙon Allah ya abu da to roƙon Allah ne ke da shi da abu sai na dora da Allah wa dora da mu ta Allah sallama ya ce ita addu'a ita ce farko saboda ka shi duwanda kaga yana yin addu'a shi ya dauko sifofin mu ne ya kama yake yi amma wanda su baya son addu'a da shi ko baya baya so ya aiki da kayan baya so aiki da kayan ai addu'a shi ko kuma shi ne shi addini ya ta kuma su ba kuma hasken sama da kansa kenan a shi roƙon Allah Allah ya ce kurje kurje kurje har yi kawo zuwa gaba ita magana kan abu ya saboda ka abun neman ka abun kira ka shi ne Allah ta baraka ta idan kana so ka zama sai ka roƙi Allah amma ya za a yi kana ikirarin musulunci kana ikirarin imani amma ba ka fa kira Allah ta baraka wa ta'ala ba ka fa wannan yanayi duk mun fada cikin sa ba a cikin addu'a ba a kuma fada idan kana neman a yi addu'a ba sai ana ganin kamar kai ka zama wani wani wani irin wani wani ayi wani dan wani daban ne haka amma daga daban a cikin kuma addu'a kai shi ne ake so yi shi ne kayan mummune mutum zai yi sallah idan ya da sallah wajen karɓar addu'a ne ba zai yi addu'a ba zai tashi shi shi hali ya san ke kuma shi hali ne shi ne sai ka tashi kawai ba sai kai addu'a jami'i ba kuma za ka yi jami'i ba kai addu'a lokacin karɓar addu'a ne amma duk ina da sallah da su ba kai ne na farko da an kira mace ka wanda ba ka son sati ba wani ba kuma za ka ce ka tashi ba kai ba za ka jawo kujen ka wani abu ba an kira suna da suna da zama ka tashi za kuma kana zai ko ana assalamu alaikum to shi ka mai ka tashi sai ka tashi kuma da suna kuma ya ce wajen da ma su ba ta da ba za ka yi ba ba ba za ka yi ya ka ba a wuce wajen wai kana da kasan addini wai ka bai shi addini na san za ka ci aya za ka ce sai ba na da fahimtar ba ba ke ya yi in za a yi wani taro ko za a yi wani abu wani ya ta ba kawai in za a yi ka ga wannan labarin da yin hadisi sallallahu alaihi wasallam tana fitowa ne a hankali tun da yanzu ya zo ai salati da yawa abin da za ka yi kawai daga cikin kana da fahimtar ba ba ma sai an yi wani ko kuma na ce ya fara ji mana zuwa mana suka ce kowa ya Allah da abin da yake ji ya da shi yana ana yin wannan ko da kuka aka shi ya ce za a yi addu'a za a yi yi zai shi wani Allah da abin da ya yi da ya zuciya ba ga ya ce kai fara da nan to kuma rabbana da rawa kowa bi Allah da abin da ya yi da shi abin da ya zage wa da shi ke nan kawai ya ce wannan kuma da Allah kuma ya ce addu'a shi da wani muni da ko ba ka zo wani dabarar wai kar a ce wani yana da albarka shi ne da zuwa in aka ce a yi tare kowa ne kamar addu'a ba ya ɗauka kayan shi fiye da saura ce ana ganin ya ci saura to ai ko ba a faɗa ba kowa ya fi ciwon ba ne ne da zama wani ya ci dole ne a rayuwar duniya wanda ya ci ba za a fara da yawa to saboda ka zuwa kayan in an ga kana mai da hankali da zuwa ka kana kana da imani idan baka damu da zuwa ba da imani da ka yi idan kana da imani to za ka wasa da zuwa addu'a masu shi ne roƙon Allah ta baraka ta shi waye a wajen ma za ka nema a wajen Allah sai ka zo mai yawan addu'a wato ma'ana kana ta nema kenan a wajen Allah tabaraka ta'ala kuma shi ne gishin addini shi addini abin da sani addu'a duk abin da ya same ka ka roƙi Allah kawai duk abin da ya same ka kowanne ne Allah zai maka yace wa min ab'ad ma fi ma fi du'a al-asrar annahu akthar as-sawarif وأفطر كل ما صنعته أي إنسان من أصلحته وسبب الأعداء كبيرا وأنه أسرع الغيرات الدارية وصول الإنسان إلى منشوده ومطلبه وهو كذلك أشد انفراقا للفضاء من الأطفال الصناعيين على عين البشر. يجي har yanzu abin da addu'a take nisantar da shi wato idan kana jima a wajen Allah tabaraka ta'ala da daga sirrurruka yace shine mafi abin da yake zuwa da roƙon da zaka lokacin da damuwa ta same ka kai ihu kai kara ka ce wayyo a yi mace ka nan to ka kira Allah tabaraka ta'ala shi ne kuma yace kuma addu'a ita ce abin da yake akan dukkan abin da dan adam zai sana'anta da amfani min aflihati daga takuba mudirar tafi da aza kira wanda ya shirya su a kan makiya ya shirya takubansa a kan makiya wanda zai yaƙe su da shi yake addu'a ko kuma nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala annahu asra a fa'irati shine mafi saurin wato kamar jirgin da zai tashi mai sauri to ba jirgin mai sauri wanda zai isa kamar addu'a surar da insan wanda za ta kai dan adam ila mushriki zuwa ga manufarsa wa matsalai ko zuwa ga abin da yake nema idza qalilta matalaban azim idan kana neman abin da ba karasa to addu'a ne za ka yi ta kai wajen abin da yake kake nema wa huwa kadhalika ashaddu siratan li madaib al-asma'i al-rahim ala aidi bashar yace hakan nan kuma shine mafi tsananin abin da ya rusa alƙaluma na sana'a da hannun dan adam ne ciki ya ba da su ga wannan wajen yana gaya mana cewa idan abin da ya fi sauri na rubutu shi ne roka a wajen Allah shi ba in kana so bukatar ka tafiya ya yanzu ba tare da ta sha wata wahala ba to ka roki Allah ta baraka ta'ala shi ne zai amsa maka lokacin da yanayi ya kama ka na kuncin da ba wanda yake da ya ciki idan ka roƙe shi to zai biya mata sannan roƙon da za ka yi a wajen Allah nan ya fi akan dukkan abu da dan adam dan adam zai sana'anta da kansa na daga ta kuba ai yanzu dan adam zai nemi makami ko ya rike makamansa wanda zai yaƙi makiyansa yana tsammanin makamin zai yi amfani ko makamin da zai iya kare shi to wanda ya fi saurin karewa sai da makami shi ne roƙon Allah ba idan ka roƙi Allah to Allah zai biya maka bukata fiye da bukata da yake hannuwa sai za su ba da sallama ya gane cewar ba makami ba ne ba makami ba ne abu roƙon Allah ne isa da aka ce yaƙin badar ka ga aika furan nan ga sunan kusan sulu amma musulmai sunan yi roƙon kuma babu makami babu abun hawa babu kayan yakin amma mutum ɗari uku da goma sha uku suka fuskanci waɗannan arnanka wanda suna da makami suna da kirki suna da dawakai suna da komai suka fuskance su amma da Allah ya sai ya gane idan irin wannan yanayin ya same ka Allah za ka je kalima wajen sa sai da Allah ya kama yin addu'a yana yin addu'a yana cewa ya Allah in ka harka wannan mutane ba za a sake bauta masa ba ya Allah ka ba mu nasara ya Allah ka kike ya Allah ka kike har mayafin sai yana faduwa sai na gobe yana daga mayafin yana mayar masa yana ce masa hafsuka hafsuka hafsuka ya isa ya isa Allah ya ce Allah ya ce Allah ya ji hukunta shi Annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wannan baya yin wannan makaman wannan mutane suka zo shi a'a ya san inda ake nema a wajen Allah in ka nema wajen Allah magana ya tare kuma haka aka yi mutum ɗari uku da goma sha uku suka fuskanci sama da mutum dubu kuma suka galaba a su suka yaƙe su ya kasa wannan abin da ya kamari kana gani ka san addu'a ce kawai amma ba wai makamin ba ne ba wani mutum ba ne ba su da makamin ba su da wani dangi amma da suka kira Allah suka roƙe shi sai ya zo suka kai ne saba'in suka dawo zambo mutum da nufin goma sha hudu sun je kan mutane masu makamai masu shirin yaƙi masu komai sun wasu gudu da shiri ba amma su gaba da su to wannan addu'a ce saboda duk inda ka faɗa ciki idan dai za ka roƙi Allah da ikhlasi da kyakkyawan niyya to Allah zai yi sai dai kana yi kana shakka ne da mutum babu kai raba kanka kuma ba dole bane ka samu biyan bukata amma in ka samu yaki ka yarda cewa Allah nan da kai kira zai biya bukata wallahi ya ji dukkan makamin da zaka tana da sai ka zo ka gama daga makamin yace shine abu mafi sauri wanda ya bi abu mai tashi sauri ko da jirgi ne kuwa shi a zuwa ga inda kake son zuwa zuwa ga abin da kake nema duk abin da kake nema in ka roki Allah tabaraka ta'ala to za ka zuwa ga wannan wajen fara da ka zuwa Allah kuma shi yake warkaza dukkan wani abin da dan adam ya shirya da hannunsa ya shirya ya shirya wani abu an gama komai za a walakanta ka ko za a cutar da kai ko za a maka menene in ka je ka roki Allah sai ka zo a gagare ka ga karan ka zo amma gagare an gagara maka duk abin da za a yi Allah ya warda duk abu da shi saboda ka duk abu da za a shirya idan ka kama Allah tabaraka wa ta'ala to ba zai bari amfani ba dan a fitar da ka ba zai fitar لكن الدعاء مع ذلك والقدر الفظيع وهذه السنة الخالقة لا يفقد السميع في حولها شيئا من أسرار جمالها وسرها. يجب أن تتعقب أن في ضمان أن تشكر الله كما أنزل duk da wannan yanayi mai ban tsoro wanda ka ɗauki Allah ne da za ka samu bukata da kuma saurin ketawa da wannan addu'ar za ka yi kar ya mantar da kai ɗabi'ar nan halin da aka sani na daga sirrika masu kyau da kuma abubuwan mamaki duk abin da Allah ya tsara shi idan da ɗan adam ya bi da shi yadda Allah ya kawo shi to da shi kenan ba zai shawo da wahala ba yace mana fala ya mutu yadda talawus ila shay'in mimma kana Allah bihi yace kar ka yi kokarin sanya hannunka ka jirkita abin da Allah ya halitta wa dan adam ya kai yanta dubi dan ka amfani da shi wa yal'abu bihi ko kuma ta samu riba da wannan abu wal nabatat wal ashjar yace lalle tsire-tsire da aka sanya su da kuma bishiyoyi da aka mana والزهور da kuma furanni wal akmam da kuma bayuka masu kwamso wal hubu da baya wal timar da yayin itace wal tsayir da tsuntsaye wal haiwan da dabbobi wal hawa da iska wal ajwa da kuma yanayi wal bihar da tekuna wal anhar da kuma koramai kullu salikun yuhaqqu yake dukkan waɗannan sun samu wato salama sun samu zama daidai wanda ke tabbatar wa ɗan adam da ni'imomin da Allah ya masa wal khayriyat allati min ajliha khuliqat da kuma alherori wanda domin su ne aka halitta an halitta su dan dan waɗannan alherori da samu da ولا يدرس هذا الصلاة الدعائي كما يفعل به تلك الأصلحة يجي كي يسنيا تفهمنسا na addu'ar nan yayin tsammani zai cutar da wannan abin da Allah ya riga ya masa hukunci shi allaci ta tabbar biya ashaba fi ardillahi wanda dan adam yake yi mutane suke yi alfahari da shi suke yi girman kai da shi a cikin kasar Allah tabaraka ta'ala za'amin taqaddum suna gabatar da abu suna riya cewa nasu taqaddum allati yusbitu da sharri suna gabatar da abu suna cewa nasu ne ko ba za su fita daga sharri ba ألا ترى كيف تمتد به يد التلوث إلى كل بقعة من بقاع هذه الكوكب العظيم shin baka gani bane yadda abin nan ya canja saboda dan adam da ya sa hannunsa a ciki ya dirkita shi sai zama ga yanda zama bayan kasa bayan da Allah ya kawo shi ba abin da yake zai gaya mana sun shi ne kar ka yi tsammanin addu'an da za ka yi za ta canja abin da Allah ya tsara na daga rayuwarka ko neman da zaka a ba zai shakka ba Allah ya riga ya kawo ka duniyar nan akan wani ɗabi'a akan wani halin da ya yi ka ciki sannan bayan ya halice ka wa ma qarar su jin da wani cikin lafiya Allah ya zaka duniya wani ne ka bauta masa in ka bauta masa in ka bauta to wannan bautar da zaka yi sai shirya maka kuma abin da za ta amfana da shi da kuma abubuwan da za su zama halima tsirrai bishiyoyi ne a'a furanni ne a'a faloyi ne masu masu wanda suke cikin gidajen su ne wanda sai ka bare da kashi da ya kwaci da shiru masu kwaya ne a'a ɗayan itace ne a'a tsuntsaye ne a'a dabbobi ne a'a dukkan da za ka shaka ne a'a yanayi ne da kake gani a'a tekuna ne ga sunan a hau a shiga a yi ilimin goguna ne da duk sai Allah baka wani waɗannan duka himomi ne Allah ya maka su da za ka haife su waɗannan Allah ya kawo su kutattu ne a kuta suke don ɗan adam ya samu ya yi rayuwa ga himomi an masa su sannan alherori ne Allah ya masa saboda ya halice shi amma kuma sai ɗan adam ya ɗauko tukunsa sai ya cuɗanya a cikin wannan bai ba su ba yadda Allah ya ce kuma har yana kokari yana cewa abun naka abun naka ne shi yayi abu naka ne ya sa hannunsa a ciki yana riya wannan abu cewar kayansa ne ma da Allah ba ya kwace da hannun Allah ya rawa ya karbi dalilin haka sai a shiga cikin fitina gaba daya saboda wannan abun da sai zama an shiga cikin hijira waɗannan limomi da Allah ya mana su da mun yadda daga wajen Allah suke muka bar su a matsayin ni'ima da za mu amfana da su ba mu yi shishigi ba ba mu matsa ba da shi kenan za su zauna kuma su zama ni'ima ne amma mun matsa ne mun takura sai abu ne duya Allah ya gaya mana cewa الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بالحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان kaga wannan abun da ake yi sama maka Allah ya bar su ya kawo su ga sabai ga mene ga sauraro ga Allah maka su amma me Allah ta zo kar ka yi shi kar ka sanya hannunka ciki ba ruwanka to da kowace ni'ima za a kalle ta yadda Allah ya yi amma Allah ya wani ni'imomi sai kuka sanya hannunku a ciki sanya hannunka nan kuma shi zai bata abu dukkan ni'imomin da Allah maka da za ka bar su a yadda suke da shi kenan kuma ka da damuwa amma dan adam ba zai jawo sai ya yi shi sai ya tsoma hannunsa a ciki ya shiga ciki bai bar Allah ka nan ba sai yi jiya saboda ka ce ina asihatun shubi har da malu da jiri wannan takuban da muke sakawa shige nan sai ya jawo mun bata yadda Allah ya tsara musa walam tazal tuhatu tuhatu lisan على الأرض التي أبدى الله خلقها جميلا saboda haka bai bushe wa ɗan adam yana shiga cikin iyakar Allah nan a cikin rayuwarsa wanda Allah ya yi rayuwar nan za ka yi kyawun rayuwa da za ka yi ba tare da matsalar komai ba waje alhali na adama mawukinan ilahi Allah ya fiye wannan duniya ita da ana zai zauna zuwa wani lokaci bai zahi a mamar amsaki rubuciya alhajiya amma sai dan adam ya zo ya shiga cikin wasu datti na na na wayewa da aka samu sababbin abubuwa sai ya shiga ciki ya ta kokari ya sanya hankula ciki yana kokari ba zai bari ni'imar ta zo yadda Allah ta ya ce fa hada talawus lil ma'i wal hawa'i wannan shi ya jawo dan adam ya jirkita ni'imar da Allah ya masa da ruwa ya jirkita ni'imar da Allah ya masa da iska wa za ka tasawwur lil ardh wa turbati haka nan dan adam ya jirkita jirkita ni'imar da Allah ya masa ta kasa da kuma turbaya da yake kai fa ta'azzara an yanju iza'a min as-samum wal jarasim az-zarara yace saboda dan adam bai jira kansa ba ya ya maka ya sanya hannu a ciki sai ya jawo ya yi wahala a gare shi ya samu abin da zai ci wanda ba zai cutar da shi ba sai zama duk abin da zai ci sai ya cutar da shi akwai cuta a ciki akwai abubuwan da za su jawo masa ko kuma abin da zai ci idan ya ci ko in ya shaka ko in ya yi menene sai ya zama ciki samu abin da ya shafe shi ko ya ɗanɗana shi sai ya zafi zafin abin sai ya jawo da musu ci fi samumin wa hadid sai abu da zaba ya kuma to iskar da Allah ya ba mu sai muka sai muka mai da samu saboda mai mun sa ruwa shi Allah ya kawo iskar da za mu amfani da shaka ko a a dan adam cikin iya yin sa sai yake a yanzu wani ya gyara iskar da ya da jata da sanya mana sanyi da sanya mana dumi da iya ne in dai wani yanayi ilmi ne to duk da kai haka ba kamar Allah a kan ni'imar sa ne maka nan ba to sai in ka kawo ciwo sai za ci sai da in ka ja yi da yawa ya ne ya ne da ciwo yi da wani ya yi ya buka cikin ya ko kuma in ka ja rana da yawa nan ba a ce ya yi ciwo ne kama sannan har abincin da za ka ci saboda tsagawan ka ne jawo kayan cikin da ka bar yadda Allah ya zo kada abincin da ba ruwanka ka karba ka ci to shi ke nan da amma da hana bai yaba sai so ma shi ba nan ba mu da za mu na cikin lalacewa ne za mu na cikin kenan ya mata abubuwa to sanya hannu a ciki ka iya yi da shi kin nan da muka yi sai zama abincin ma idan ka ci ko ba ka ce ba za mu ci ya zama ne ko za a ce wannan shinkawar yar gida ce za a yi akwai kuma ba yar gida ba da za a sa mana ke muka rayuwa ne da rayuwa ne kuma idan muke nema mu ci abincin da aka kashe a wani bandar ya aka kashe a wata leda a yi ne ga ba ba ka ci dan adam da ya cinye hannu a cikin wanda ya jadda wula ya wula ba ya bata yin da ya bata da ciwo ya shiga sai a ce in ka ci abu ne kaza ko nama ne da shi ne ka ci da yawa zai jawo masa abu saboda za a zuba masa kayan barbari ya yi dan kuma babu barbari ba za ka iya ci wani to da adam kuma za a rusa ya shi duk da san rusa ya baka shi da saboda haka sai ciwo ya ya same ka amma kai yin abin da aka yi malami ba sai in karfi da ka sha cikin sarwa jina ko ciwo ne kama kai mutum ya taba sai sai za san kwasa sai ya rawa wani ciwo korona ko ba za ka ce ba haka da abubuwa saboda mai dan adam ya sa hannu sa ne a ciki ya ce lalle shi ne lafiya tun daga za a nuna kuma sai Allah ya kawo ka yaro yace dalilin haka wanda shara da ardi anwa wa asrar bil murd wa ta dalilin dan adam ya ji shi biyo Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya watsa wa dan adam a bayan kasar nan nau'uka na ciwo da rashin lafiya ciwuka suka yawa rashin lafiya yawa kuma wazallal insan da muhaddidan bil mawt sannan shi dan adam ko duk haka wai yana ta kokari wai shi bare mutuwa ba ya so ya mutu da haka ba ya so mutuwa bayan ya ɗan ya shiga abin da ba za ta ba amma duk za ta ba zai a yanzu likita na ya shiga da shi kaza kan da shi kaza kan da shi kaza zan yi na gani likita na ne kawai zaka je gani likita ka ka yi ka ka yi da shi ne shi ruwa ka ya ta ga ruwa ne lokacin da shi ne ba ku shi ba zai haɗu shi shi kika ne ya dawo ma da kaya da Allah tabaraka wa ta'ala ba ruwan ka ba wani cikin ba amma ba kai rawa sai ka zo mu haɗu a ciki da shi ka ciwo ka ciwo haka ne shi ka ta damu ka kuma za su hana mutuwa ba in za mu dole ka yace min aduni tarkasa min kalu yace maki ne ka tsaye wanda ya riga ya sa zuciya ta kace ke shi ko wala hamshi ko ba zai ba zai ji sauki ba ba zai maka sauki ba shi kiran kan nan ko shi ciwon da ya same ka saboda zuciyar ka ba ta wajen Allah tabaraka wa ta'ala tana wajen wannan damuwar ne saboda haka sai kake ganin wannan asbab din su suka jawo maka cuta ta same ka wannan abubuwan su suka jawo ta samu cuta ya ce ba abin da zai tsayar da kai daga wannan abu sai a zuwa idan za ka rubi Allah tabaraka wa ta'ala ka nema wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ba za ka samu damuwar komai ba da waɗanda cututtuka sai ka rayu lafiya kalau har ka mutu baka rasu amma idan kana ganin mutane suna iya yi ba Allah tabaraka wa ta'ala iya yi ba to nan kuma nan ne idan ka roƙa ka idan ka nema a wajen su za su baka lafiya su za su warkar da kai su za su maka kaza kaza to shi kenan kuma sai Allah ya barka da shi za shi ce idza talimta maka labana abinta fa zai ku ga duniya ma ba idan za ka nemi abu ne ma ka rasa to Allah ya san amfani wannan abu kai baka sani ba shi ya san cewa wannan abu kai baka sani to cutar idan ka same ka ka bayar wajen Allah ka bayar mata in ka bayar mata magana ya kare sai maka magani amma ba ma bayarwa Allah ba yarda ba in abu ya same ka ba za ka ce Allah ne ya yi ba sai ka ga cewar kaman a a kaza ne bari ka ga gani da shi kaza ai ba ne wani cutar ya fi wancan bari ka gani amma wannan ba wai yana da cewar ka ce ka cuta bane a a ka ce ka gani asbab ne amma ka yarda da cewar Allah ne ya nuna maka jarrabawa ce daga Allah sai ka nemi lafiya wajen Allah in ka warke sai ka gane cewar Allah ne ya warkar da kai ba likita bane ya warkar da kai in cuta na da gane Allah ne ya yi amma kana samun waraka yan uwa da take da kuwa kai ai ni shi ne da sun ko ba ko sun ko gai ba dan ba dan dokta wane ya zo ma wani gida da ba ka kawo da su kaza kaza kaza sai a ce Allah ya fita su to an fi so idan za ka nemi abu nema ka nema a wani Allah kar ka yi wani kar ka yi tsammani wani kokarin ka ne zai jawo duk kokarin ka ba zai jawo karfa ko ba zai jawo abin ya ya ya ji lamunka ba in Allah ya zaru ta zai zafi da sanye ba saboda ka yadda da Allah kawai akwai wani misali da ake barwa wani bawan Allah ne yana tsoron barayi kan su matsala yana tsoron barayi kan su matsala shi kenan yana da babu a cikin sakan ya za a yi ya za a yi sai ya aje mashi ne a baranda a inda yake aje ya shiga ɗakin sai kwanta ya kwanta bai zai baru barayi suka zo suka ɗauke mashi Allah ya taimake shi ne ya sake haɗa kuɗi ya sai wani mashi da ya sake saya sai ya zama ɗan da mashin da yake kwana zai shiga da ɗaki inda zai kwanta har jikin galonsa ga mashin din ga galonsa ya dauko wannan abun daurewa ya daure tare da jikin sawunsa ya daure ba kurfin da sawunsa da haji sai ya bata saboda tsabar ya tare kar kar dauka ba barayin suka zo suka kunce mashin din daga jikin sawun nasu suka mai sawun jikin sawun suka bude gidan suka fito da mashinin har waje suka haƙe ta kubar gida suka bata kuma sai suka sa mai gaji wanda zai gaji mashinin yadda ba wanda zai daura da gari ya waye ya zuga gida a buɗe ga mashin a tsakar a waje ma a ajiye tukuna sai mamaki to ya aka haka daga nan sai su albashi Allah ne mai karewa ba ba ba kuwa ba su nuna maka cewa wannan dabaru na ba ba za su jawo farin saboda haka ba sai yaro da jikin zamu ba ka roki Allah da baraka wa ta'ala in yadda Allah yake karewa ba za su iya zuwa ba ne ba sai Allah ya hana su zuwa sai suka nuna musu zuwa wani mutum ne ko ai suka nuna musu ikon Allah ne ko so ga musu to gashi an aje ta biyu kuma an bar ma ita ko kana aje ta ka gane cewa wannan daurewar da kai ne ba shi ba saboda haka idan kana neman abu Allah ne zai kare ka ba wani abu ba wani ne zai kare ka ba kai nemi kariya a wajen Allah sai Allah kare ka a cikin abu da kake nema Allah kare ka kai abin da kake nema na sai ne maka roƙi Allah saboda ka duk abin da kake nema ka nema a wajen Allah Allah zai yi shi amfani wannan abu kuma shi ya san shi shirin wannan abu za mu dace da nan insha Allah abin makaranta da shi Allah ba mu ladarsa abin da kuma kuskure Allah ya barta mana a kusa da kuma sallama Allah ya mu gane abin da shirin da sun gane shi wannan bai sa wa sa barka har yanzu dai muna kan baitin da shirin ke cewa idza qalibta matsalabata idan kana neman abin nema to har yanzu ne muna cikin magana ne akan abin da mutum zai nema abin nema yadda za ka nema da neman to a kan suke muna fatan Allah sa mu gane abin shi ke mu gane shi wannan nan yayi ba na sa masa wurin da aka can mu mu shi ba da sallama da su da shi ya ji shi kara mu sa shi ba da bayyana sa da ba da shi Qur'ani da yi sa Allah shi da Allah mu Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam qadimi ma sabab na su haq يأتي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق ربه والكتاب العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين